muna sha uku ga watan muharram hijira manzo Allah daga maka zuwa madina yau shekara 1448 juzu'i na biyu na littafin khulasatul nurul yaqin darasi na shidda ne wannan za mu tashi a darasu sabi wa thalathun السنة التاسعة من الهجرة شكرا تكرر لك هجرة غزوة تبوك ياكن تبوك ما في السنة التاسعة أشكرا تترى حدثت غزوة تبوك ياكن تبوك يا فارو ولم يكن فيها حرب سيدي بابغ ياكي أتكبا وسببها سبب تشيني أنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم للي لابار يا إسوما النبي akan cewa annan roma da jama'at bisham akan cewa rumawa sun taru a yankin sham li muharabatil muslimina fi biladihim domin yakan musulmai a cikin kasashensu fajahaza alaihi salatu wassalam annabi sai shirya jaishan wasu mayaka min al-mu'sirina daga cikin al-mu'sirin al-mu'sirin jam'in mu'sir ne shine an kira wa'annan mayakan da cewa jesul al'usra saboda an yi yakin a cikin an tahi yakin a cikin lokaci wanda yake mafi tsanani ga tsananin zafi ga kuma itace na garake sun nuna amma kuma haka za ka bar garkarka kana ciki wannan wahalakin ka tafi wannan yakin mai ƙuri mai nisa kuma annabi ya saba duk in za a tafiya yaƙi wani lokaci bai gan inda za a sai dai an fita sai ya fita ta wata haya ta hi wani gari daban ya tafi ya nufi kama zai tafiya wani waje sai ya kwana sai ya tafi inda yake so ya nufa daga baya to amma a yakin tabuka annabi gaya musu ya yi karara ya ce ga inda za a je saboda ana buƙatar shiri da kimtsi da kuma tanadi annabi ya tahi da mayaka wa'anda ya balughu adaduhu adadin sun kai 30 alfan mutum dubu talatin inda ya sa ya balogan nan kuskure ne sai ku gyara ya balogo wa talaba nafaqatahu min al-aghniya ya nemi ciyar da wannan mayakan daga mawadata falabbau talabar rasuli sallallahu alaihi wasallam mawadatan sai suka karba kiran annabi neman da annabi yayi na a ciyar da wa'annan mayakan a dauki nauyin su wa kana aktharahum nafaqatan Uthman bin Affan ya kasance wanda ya fi kowa ciyarwa wanda ya fi kowa ɗaukan nauyi wa kana aktharuhum nafaqatan Uthman bin Affan wanda ya fi kowa ɗaukan nauyin waɗannan mayakan shine Uthman bin Affan da za a tafi yakin tabuka annabi da ya nemi taimako ga mawadata to wanda ya fi kowa ba da gudunmawa a wannan yaƙi a tahiya wannan yaƙi shine Usman bin Affan ya ba da dukiya mai yawa ya ba da kudade dinari dubu goma sannan da raƙumi ɗari uku da kuma doki hamsin ya ɗauki kuma nauyin wa'anda za su yi hawa wa'annan dabbobin abubakar shi da ya tashi kana shi tallafi sai ka dukiyar shi gaba ɗaya shi kuma umar sai ka rabin dukiya haka sauran jama'a sun babba da gudunmawa hatta mata kowa ta sun ka abin da suke da karhin bada shi a cikin wannan gudunmawa da za a bada ta tafiya yaƙi ana cikin shirin tafiya wa ja'ahu alaihi salatu wassalam saba'atun min fuqara madina shi fuqaha yasa haka ne kuskure ne fuqara ne daidai mutum bakwai sun zo ma annabi daga cikin mabukata na madina ya tulubuna an yahmilahum suna neman annabi ya ɗauki nauyin tafiyarsu faƙali lahum sai ya ce musu la ajidu ma ahmilukum alaihi ba ni da abin da zan ɗauki nauyin ku akan shi fawallau sai suka juya baya suka tafi wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanuwansu suna kwararar da hawaye haznan domin damuwa Allah ya jido ma yin fiƙon akan ba su da abin da za su ci na za su tayi da shi wannan yakin a sadda ake shirin tafiya wannan yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar aliyu bin abi talib a matsayin khalifan shi na gida wanda zai kula da al'amurra munafikai suka rinka tsegumi suna dariya suna dai kokarin tozarta aliyu bin abi talib aliyu da ya ji abin abin ya dame shi sai ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce mishi أما ترضى أن تكون أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى شن بي بي بك يرتبى كزمانتو إيه أجريني كما دي مثلا النبي موسى النبي هارون أكان النبي موسى معناه زمانتو ما تمكي daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki dirafo na musulman na yakin sai ba abubakar ma'ana ya shugabantar da abubakar akan wannan yakin malamai suna cewa wannan ba da drapo ga abubakar ishara ce akan cewa wannan shine karshen yaƙi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi kuma haka ne daga wannan yaƙi na tabuka annabi bai ƙara hita wani yaƙi ba a wannan shekara ta tara kenan bayan hijira ana ishara ce kuma akan wanda zai gadi annabi ma'ana wanda zai yi khalifanci bayan annabi shine abubakar yaƙi na ƙarshe kuma abubakar shi aka ba ragama shi sun masara biljaishi sa'annan sai ya tafi da mayakan hatta wasala ila tabuka sai da ya isa zuwa tabuka tabuka tsakaninta da madina akwai tafiya ta tsawon wata ɗaya tahiya ce mai nisa annabi ya tafi sai da ya isa tabuka falam ya fi hajjaishan to bai samu mayaka a tabuka ba kama balagahu kama yanda labari ya je mishi akan suna suna shiryawa abin nufi kamin ya je allah ya riga ya jefa tsoro a cikin zuciyoyinsu duk sun gudu a darsu samin wa salasun darasi na 38 takhalluful munafiqina zaman da munafikai suka yi suka ki tafiya yaƙi lamma ta'ahabar rasulu sallallahu alaihi wasallam ilkhuruji a yayin da annabi ya shirya hita zuwa yaƙi ƙala ƙaunin minal munafiqin sai wasu mutane daga cikin munafikai suka faɗa ma liba'dhum suka faɗa ma shashin suna cewa la takhruju fil harri ka ku fita a cikin wannan zafin fa anzalallahu fihim sai Allah ya sabkar da faɗar shi a cikin su aya ta suratul tauba kenan wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra أشد حرا لو كانوا يعلموا لو كانوا يفقهون سنة ما يونس ويكك في أتكين زاهي لا تنفروا في الحر كك في أتكين زافي قل كتير سو نار جهنم وتجهنم النم أشد حرا تافس أن زافي أي لو كانوا يفقهون دعتي سو منافك سنة فهمتا حزوا عند الله كتاب فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فتخلف عبد الله بن أبي مع كثير من المنافقين عبد الله بن أبي سيي زمن يكت فيها يكي تارب ديوا دقتك منافقين نزل فيهم قوله تعالى سي أكسب كدفن على تعالى أكنسو وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيس كي زمن سو سكي زمن جدا سوى أن سكا كريتا دا الله دا منزنشي وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم شيني أي فرق معين كو عند أكيتوا وجاء المعذرون من الأعراب ما سأزري دقتكين ما سباد أزري دقتكين أعراب سنزو وأن دقينان suna da uzuri sun zo wurin annabi suna tambayar shi ya musu uzuri ya musu uzuri to anan wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sai suka zamna wasu su wanda suka karyatar da Allah da manzon shi munafikai kenan sai yusibu alladhina kafaru minhum azabun alim zai samu da sannu azaba mai girma kenan za ta samu su waɗannan kafiran daga cikin su azaba alim mai radadi واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ma'azuruna min al'arab yace sai suka nemi izinin annabi su masu uzuri daga cikin mutanen dajikin suka nemi uzuri wa ba'dul munafiqin kuma da wani shashi daga cikin munafikai su ma sai suka je suka shiga cikin masu neman uzurin fa azina lahum annabi musu izini na zamna gida fa bakha Allahu almunafiqin Allah sai yi tawbihi ga munafikan ana cewa a cikin aya bi qawlihi da fadar shi law kana aradan qariban da a ce wata haja ce ko wani abu ne na duniya na dukiya na duniya da yake kusa wa safaran qasidan ko wani balaguro da kuma wani balaguro wanda yake tsakatsakiya ne lattaba'uka da sun bi ka da a ce wata ganima ce za a samu wani abin duniya za a samu ko wani balaguron da ke nan kusa yayin da ke matsakaici ne cikin tafiyar shi to da sun bi ka walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai ta yi nisa a gare su shuqqa tafiya kin tafiya ta yi nisa a gare su wasa ya halifuna billahi sai za su rinka maka rantsuwa da Allah na wistata'ana suna cewa da mun iya tafiya kin la kharajna ma'akum ai da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum Allah ce suna halakar da kawunan su ne da wannan rantsuwa ta ƙarya wallahi kuma Allah ya alamu ya san innahum lakathibun cewa lalle tabbas su ƙarya ce suke وقد عتب الله على على الرسول حقيقه الله ياي عتابي اكن منزو في الاذن لهم بقوله ده اذني اكن ده مس اذني ده فدشي عفى الله عنك الله يا يافي مكا اما لما اذنت لهم دمي كمس اذني baka tsaya baka gani hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu hasiya ya siya bayana a gare ka waɗanda suka yi gaskiya wa ta'lamu al-kadhibin ka kuma gane waɗanda suka yi ƙarya abun nufi su munafikan ko da baka musu izini ba dama ba su tahiya zamanawa za su yi kenan ta haka za a iya gano su innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir lalle dai waɗanda suke neman izinin ka akan su zamana gida su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba da kuma ranar ƙarshe wartabat qulubuhum zakatan suka zamanto masu kwankwanto ne su fahum kuma su din fi raibihim a cikin wannan kwankwantan nasu ya tarar da nuna suke kai kawo sun ma kazzabahumullahu sai Allah ya karyata su fi uzrihim game da uzurin da suka bada bi qawlihi da fadar shi walau aradul khuruja dama da za su nemi fita a ce da su da gaske ne su yi nufin fita sun nufaci fita din la a'addu lahu uddatan da sun yi shiri domin fitakin walakin sai dai kariha Allahum bi'athahum Allah ya kyamaci fitar su Allah ya kyamaci tashin su zuwa yaƙi kin fasabbatahum sai ya nawaya su suka kasa fita din wa qila qa'udu aka ce su zamna ma'al qa'idin tare da masu zamnawa walikai la ya asal muslimuna ala qu'udil munafiqin domin kan musulmai su damu su shiga damuwa akan zaman da munafikai suka yi basu ta yaƙi ba qala ta'ala sai Allah ya ce law kharaju fikum da sun fita a cikin ku ma zadukum ba za su kara muku komi ba illa khabalan in ba lalaci ba da kasalanci wala auda'u khilalakum kuma da sun yada annamimanci a tsakaninku ya baguna kuma fitnata suna neman fitina a gare ku wa fikum sama'un lahum kuma a cikin ku akwai waɗanda za su iya saurara musu su bi maganar su akwai masu raunin su ciyoyi kenan waɗanda da an yaɗa ta ce ta ce ta sai su karaya والله كما شيء الله عليم مسنين بالظالمين game da azalmai laqad ibtaghaw alfitnata min qabl haqiqa kuma sun nemi fitna dama tun can wa qallabu laka al'umura suka rinka juzuya maka al'amura hatta ja alhaqu hasa da gaskiya ta zo wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya bayyana addinin Allah kenan ya bayyana wa hum karihun alhali suna cikin ki munafikai anan sun sha ma annabi kullu da su da yahudawa bayan yakin badar annabi ya yi galaba to su ubayi da su da taugashi sai suka ce to bari mu shiga cikin wannan lamarin sai suka shiga cikin musulmai suka yi kama da su duk da suna ki amma kuma lamarin allah ya yi karhin su sai suka bi رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعوة النبي زوى مدينة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك أياما annabi ya tsaya ya zama na tabuka tsawon kwanaki tun da kafiran sun gudu romawan sun tsere ja'ahu fi asna'iha a wannan zaman da ya yi a wa'annan kwanaki a tabuka sai akwai wanda suka zo mishi a cikin wannan kwanakin akwai yuhanna sahibu aila wani mutum da ake cewa yuhanna shine mutumin da yake shugabanci a nan garin aila karya ce birni ne wanda ke tsakanin sham da yake hijaz ya zo wa ma'ahu ahlu jarba tare da shi akwai 'yan garin jarba shi ma gari ne jarba da yake kusancin sham wa ahada azrah da kuma 'yan garin al'azrah karkashin sham ne duka wannan yankin al'azrah wa ahlu mina'a da mutanen garin mina fasalahuhu sai suka sulhu da shi ala i'ta al-jizya akan za su rinka bashi jizya fa'atahum al-aman annabi ya ba su aminci akan hakan su rinka ka jizya kuma shi kuma zai tsare su فقال لو ثم استشار أصحابه أنا النبي سينا مشاور الصحابين شي في السير أكن تفيا إلى ما هو أبعد من تبوك زوا إندي في تبوك النساء سكارا قبكنا فقال له عمر سي عمر يتمشي إن كنت أمرت فسر إذا حد أن أمرتك دكي تفيا وننكن توك تفي فقال عليه الصلاة والسلام سي النبي لو كنت أمرت دا أتي أمرت أتأكي a bisayar da tafiya lam astashir da bayin shawara da kowa ba an gane da a ce a umarce shi da ba zai shawara ba tafiya shi kawai zai yi tafi to a nan umar bin khattab da annabi ya faɗi hakan sai ya ce inna bishami jumu'a min rumi kasira ya ce lalle a sham akwai taro na rumawa mai yawa وليس بها أحد من أحد الإسلام باب وني كما دقا تكين ما أبو مسلمتي وقد دنونا كما حقيقة من كسانتو أو نسو فأفزعهم دن دنوك وأن كسانتو ودكي تاسو تاسو تافرق تاسو فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى لا منكم أو أن شكرا هم جند حاليي أو يحدث الله أمرا كو ألا زرتد دون الأمر يسابن دون أبو أه sai annabi ya bi shawara ta umar wannan shawara kin ta komawa thumma amara bi ruju'i ila sham sannan sai annabi yayi umarni da a koma ila madina na'am yayi umarni da a koma madina abin nufi kenan anan abin da zamu koya annabi yana shawara da sahabbai a cikin abin da ba ba umarni bane na Allah amma idan wahayi ne umarni ne na Allah zartarwa kawai annabi ke yi sallallahu alaihi wasallam kun ga shugabanci na annabi yana shawara da waɗanda suke kasa da shi haka ake so kuma shugaba ya rinka koyi a cikin tafiyar shi walamma qaruba min almadinati a yayin da annabi ya kusanto madina ja'ahu ja'ahu jama'atun min almunafiqina wata jama'a ta munafikai sun zo mishi talibina minhu an yusalliya lahum suna nema daga gare shi akai ya musu sallah fi masjidi dhira fi masjidi dhirarin a wani masallaci da ake cewa masjidu dirar da suka gina sun gina masallacin ne domin wani makirci shine a suratul tauba ai Allah yake cewa wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakathibun shine masallacin da Allah yake cewa da waɗanda suka riki masallaci domin cutarwa sun gina masallaci saboda cutar da musulmai don kafirci wa kufuran wa tafriqan da kuma raba kanuwa bainal mu'minin tsakanin mu'mini wa irsadan kuma dai wurin ya zamanto wata madakata ce ma'aziya ce liman haraba Allah wa rasulah ya zamanto matattara ce ga waɗanda suke yaka Allah da manzon shi min qabl tun gabanin haka kuma idan sun zo gare ka wala ya halifin za su rinka rantsuwa suna cewa in aradna wallahi ba mu nufaci komi ba illa husna face kyakkyawan niyya ita ce ke gare mu wallahu shi kuma Allah ya shahadu innahum lakazibun yana shaidawa akan cewa karya ce suke baka niyya ce a su gare su a nan aka haramta ma annabi yin sallah a cikin shi aka ce la taqum fihi abada kaka kuskura kai tsaye da sunan sallah a cikin shi har abada la masjidun usisa ala taqwa masallacin da aka gina akan taqawa khair min awwal yawmin tun farko ranar gina shi a haqqo an taquma fi shi ki dacewa da kai tsayuwa a ciki kai sallah fihi rijalun a cikin shi wannan masallacin akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatatahharu masu son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son masu tsarkaka aka ce fasa'alahum an sabab in ji malam ko annabi sai ya tambaye su game da sababin gina wannan masallacin fa halafu billahi suka ku aikata abin da alqur'ani ya ba da labari suka yi rantsuwa da suka ce in aradna wallahi ba wani abu muke nufi ba illal husna fa ta kyakkyawan niyya wallahu shi kuma Allah ya shahadu yana mai shaidawa innahum lakazibun akan cewa tabbas lalle su ƙarya ce suke fa amara alaihi salatu wassalam sai annabi yayi umarni ya umarci ashabahu sabban shi bi hadmihi akan su rusa wannan masallacin fa fa'alu sabai ko suka aikata suka rusa wannan masallaci da aka gina don cutar da musulunci da musulmai الدرس الأربعون درسنا أربعين السنة العاشرة من الهجرة شكرا تقوم دق هجرة بعث اليمن أي كاود النبي يشاي ميسيون ياكي كنا يمن متاني يمن في السنة العاشرة الشكرة تقوم دق هجرة أرسل الرسول النبي أيكا صلى الله عليه وسلم يا أيكا علي بن أبي طالب يا أيكا علي بن أبي طالب إلى قبيلة من أهل اليمن زوا وتا قبيلة دقتين قبيل اليمن سنة سوائتة مذحج أكا أيكا متى علي بن أبي طالب سيكو سابي كجارة فتحة علي شيكو مكسرة علي بن أبي طالب مفعول به إيه وقال له سيتمشي سر كتفي حتى تنزل بساحتهم حسي كاسبك أتكن كسسو يا علي كتفي حسي كاسبك أتكن كسر تاسو إذا كاسبك فدعهم إلى قول لا إله إلا الله كفار كرن سؤاكا فدعن لا إله إلا الله سفار فوت كلمة الشهادة تشجع مسلمتي فإن قالوا نعم إذا سنت إيه سنكربا famurhum bi salati ka umarce su da yin sallah salolin farilla wala tabghi minhum ghayra zalika kakka nemi wani abu in ba wannan ba wala tuqatiluhum ka kuma ka yake su hatta yuqatiluka har sai in su suka fara yakakka tunda da'awa ce aka aika shi je falamma wasala aliyu a yayin da aliyu ya isa a wurin da'ahum ila islam ya kira su zuwa ga musulunci famtana'u sai suka kiya ورموا المسلمين سيسك جيفي مسلمي بالنبل دماسو كبيوي سكرن قالب المسلمي كون قسم فارا كاهاري دا مسلمي سوسك فارا أتك فحمل عليهم المسلمون سي مسلمي سكالوكي فرمكي أكن سوما حتى هزموهم سيدس كي ياكي سوسك قلبا أكن فمنع قتالهم a nan aliyu sai ya hana a yaƙe su tunda an yi galaba kansu sai ya ce a dakatar da yaƙin sun ma lahiqahum sannan ya je haɗu da su wa da'ahum ila islam ya kira su kuma zuwa musulunci kira nabi kenan fa azabu suka amsa wa qalu sai suka ce nahnu ala man wara'ana min qaumina mu muna akan abun da waɗanda suke bayan mu akan shi daga cikin mutanen mu wa hadhihi sadaqatuna wannan kuma ita ce zakkan mu sadaqa anan zakka ake nufi fa khudh minha haqqal haqqallahi ka karbi haƙƙin Allah a cikin ta fa fa'ala sai ya aikata ya karbi zakkakin thumma raja'a ila rasuli sai ya koma zuwa wurin annabi kasra za ku yi shi ma kun ga zama yayi ko fa kharaja ila rasuli mazrurun bi ila fa wajadahu bi makkata fi hajjatil wada' sai ya samu annabi a makka a hajjatul wada wannan shekara ta goma kenan an aika shi daga nan sai annabi ta hajji sai shi kuma da ya dawo daga misiyon kin kai tsaye sai ya isko annabi can makka thumma ba'atha rasulu kuma kai tsaye daga nan annabi sai ya aika a dai cikin wannan shekara kin ta goma kin bayan haka kin annabi ya aika mu'az bin jabalin ya aika mu'az bin jabal ila a'la yaman a bangare na sama na yaman ma'ana yanki mai wanda ke da tudu a yaman wa aba musa al-ash'ari ya aika aba musa al-ash'ari ila asfalihi zuwa yanki da yake gangare wanda yake kasa ne shi a yaman wa ausahuma alaihi salatu wassalam annabi sai musu wasiya su bikin duka bi qawlihi da faɗa shi yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa kar ku tsananta idan kun tafi kuna da'awa a yankin yaman ku rinka kira cikin sauƙi kar ku tsananta wa qala li mu'adh sai ya ce ma mu'adh innaka sata'ti qauman lalle kai mu'adh zaka je wajen wasu dan su mutane wanda a ahli kitabin wanda su ahli kitab ne ma abu talittahi ne فإذا جئتهم إذا حكى شيء مسو فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ككراس أكن سشيدا تيوا باب أبن بوتا دقسكيا سي الله وأن محمد رسول الله سشيدا كما أكن تيوا محمد ما أكن الله سيكنن سيفرت كلمة شهادة فإن أطاعوا لك بذلك إذا حسيمك بيا أكن هكا سنفرت وأن كلمة من شهادة أبو فأخبرهم كلابر تامس أكان أن الله تعالى للي ألا قد فرض عليهم خمس صلوات ألا يا فرلن تا أكان سسلولي قدابير كل يوم وليلة أكو نيوني دكما داري سكان سلولي رانا دكما عندك أتكين داري أن فرلن تامس فإنهم أطاعوا لك بذلك إذا حسيمك بيا أكان حكا شما كجارش إن سكوني ba shadda bane fa in huma ata'u laka bidhalika idan har sun maka biyayya akan hakan fa akhbirhum to ka bas labari anna Allah cewa lalle Allah qad farada alaihim sadaqatan akan cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka zakka ake nufi wannan sadaka wannan zakka din to akhadhu min aghniyahim za a karbe ta daga hannun mawadatan su fa turaddu ala fuqara'ihim sai a mika ta zuwa ga mabukatan su فإنهم أطاعوا لك بذلك إذا حسمك بيي أكن حكن ذا سبال زكاة ودا ذا أربعة أتكين كما مبكات الناس نجري روانسو تو فإياك وكرائم أموالهم نا حنيك لتبقى ما يمين دوكيو ينسو كزو أمس الزكاة كتي وتساقات وببا أتكين غركي ita za ka taya da ita ka kalli kawai tsakatsakiya ba ramin ma ba ba kuma wadda ita ce shafkin garkin ba ka ɗauki tsakatsakiya واتقي دعوة المظلوم كصورتي واتقي دعوة المظلوم كصورتي الدعاء توان دا كزالمتا ككياي الدعاء متمن دا كزالمتا فإنه سبب شيء الدعاء توان دا كزالمتا ليس بينها وبين الله حجاب بات دا وني شامكي سكاننتا دا الله ينا ينتا تو سي تكربو kenan za ta karbi wannan shakka babu sai kaga sakayya ko ba dade ko ba jima ma'ana ko kaga sakayya nan take cikin sauri ko kuma ka ga sakayya bayan wani lokaci